بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana mun shiga daren alhamis da ya daidai da daren 29 ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432 daidai da 26 ga watan oktoba shekara ta 2011 wannan shine kasar na biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin sunanin nasa'i al-mujtaba Allah maɗaukakin sarki gafarta al'imamin nasa'i jikan dukkanin malaman sunna idan ba manta ba hadisi ɗaya kuma hadisin farko shine muka karanta a wancan ba a wancan karatu da ya gabata sannan muka ainihin tsaya muka sharhin shi hadisin abu huraira da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idza istaqara ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina fi wudu'ihi hatta yaghsilaha thalathan فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده annabi ya ce idan ɗayanku ya kwanta a baccin shi ya tashi kar ya tsoma hannun shi a cikin ƙwaryar alwalan shi ko ruwan alwalan shi ko ƙwaryar wankan shi ko ruwan wankan shi har sai ya wanke hannun sau uku saboda bai san ina ne hannun nashi ya faɗa ba a lokacin da yake kwance yake bacci din mun karanto matsaloli masu dama a cikin wannan hadisi da kuma ainihin sharhohin da babban malami malam muhammad ali adam allah ya saka mishi da alkhairi ya a sharhin littafin nasa'i mafi girma zakhiratul uqba fi sharhil mujtaba abin da ya rage mana wata mas'ala da mun dan fara tattauna ta ba amma ba mu tattake ta ba ita ce almas'alatu sabi'a ashara la المسألة العشرون وهي آخر المسائل أنه ينبغي لسامع أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلقاها بالقبول ودفع الخواطر الرادة لها وأنه لا يضرب بها الأمثال duk lokacin da ka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi magana abin da yake alheri gare ka shine ka bi wannan magana kar ka sake ka yi amfani da tunaninka na kwakwalwa ka rugurguza wannan magana ka bi ta kawai shine alkhairi gare ka saboda Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani cewa yi wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa'a za ku samu haske za ku samu shiriya za ku samu gyaruwa al'amari zai ingantu gare ku sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kaga wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi wannan maganar abin da yake alheri shine ka kwanta bacci ka tashi to kar ka tsoma hannunka a kwanan alwala ko kokon alwala ko bokitin wanka ko ruwan wanka ka wanke hannun sau uku a waje kamar yadda ya faɗi shine alkhairi sai malam yake cewa yuhka anna shakhsan sami'a hadha alhadith wa qala wa aina tabitu yaduhu minhu an ba da labarin cewa wani ya taɓa jin wannan hadisi sai ya ce ah yau ina ne ku hannun yake kwanciya a ƙasa mala ya ce ka annahu yastahzi'u bil hadis ya faɗa haka ne kamar yana wa hadisin izbilanci yau a ce hannun mutum bai san inda ya kwanta ba yau ina ne ku hannun ke kwanciya har wani wuri ne ma da za a ce hannun ke faɗawa mala ya ce wa fi hamishil udda lis-san'ani ma nasuhu akwai littafin al'udda wadda al-imam san'ani ya wa sharhi mai subul salam a ƙasan wannan littafi da bayanin da aka samu a juz'i na ɗaya a shafi na ɗari da sha hudu ya ce ma nasu قد ورد أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أعلم أين باتت يدي an ba da labarin cewa wani ba ƙauye da ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa haka sai ya ce a'a ni na san inda hannuna ke kwanciya fa asbaha wa hiya fi duburihi sai ya waye gari hannun nashi a cikin duburashi idan ba ku manta ba na ba da labarin wannan hadisi wannan hadisin malam ya ce wa huwa ba'ifin mai rauni ne ta haka bai inganta ba ba hujja ba ne ita kuwa wannan kissar da ainihin muke karantawa wadda wannan mutum yake izgilancin cewa wa aina tabitu ya dubu yau ina ne ku hannun nashi yake kwanciya فاستيقظ من النوم ويده في داخل دبره sai ya ainihin wato farka daga baccin a halin hannun shi yana cikin duburan shi falam takhruj hatta taba min zalika hannun bai fita daga duburan ba har sai bai tuba wa aqla'a ya kuma ainihin bar irin waɗannan maganganu malam ya ce wal adabu ma aqwalihi ba'dahu kal adabi ma'ahu fi hayatihi wa law sami'ahu yatakallam girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yi mishi ladabi a halin ya rasu da halin ya rasu duk ɗaya ne a halin ya rasu da halin yana da rai duk ɗaya ne yana da rai ka ji ya faɗi magana za ka mutunta maganar za ka kimanta maganar to haka bayan ya rasu ma an kaji maganar shi saboda rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba ta rage mishi komai daga cikin darajojin shi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam anan ne sai malam yake cewa fa nas'alullah an yahfaza qulubana min al-khawatir ar-radi'a muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya tsare zukatanmu daga ainihin munanan tunani waɗanda ainihin waɗannan munanan tunani suna iya kai mutum da ya yi wata magana kuma wadda za ta sanya shi ainihin ya yi ridda wa yarzuqana al-adab ma shari'a al-mutahhara sannan Allah madaukakin sarki ya azurta mu mu rinka faɗin kalmomi na ladabi muna girmama shari'a mai tsarki batinan wa bahiran a ɓoye da asarari qalahu al-iraqi العلامة العراقي الحافظ العراقي ولي الدين شيخ وانا اتكلم لتاف شميسونا طرف التسريب المجلد نبي شافي نعينهم واتو دريبير دقوما الله مرة تنسلكي كياي قال الجامع والله أعلم بصحة الحكاية إلا أنني كتبتها للاعتبار على تقدير صحتها والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب wannan hikaya ta wannan mutumin mun ji dai hadisin bai inganta ba ita hikayar da iraki ya faɗi fa malam muhammad ali adam ya ce allah shi ya fi sanin ingancinta ko da ita ba hadisi ba ce amma ko ita din ta faru ko bata faru ba ya ce allah shi ya fi sani amma dai shi ya kawo ta ne a bisa kaddarawar in ta inganta to don ta zama ainihin faɗakarwa allah maraukakin sarki ya taimaka a yau za mu tashi a babi na biyu a inda al'imamun nasa'i ya ce babu siwaki idza qama min al-layli an ga wuri babin da ke bayani akan aswaki idan ya tashi da daddare idan mai bacci ya tashi da daddare sai ya yi ainihin aswaki ma'ana a cikin wannan babi zai ambaci hadisin da yake nuna cewa shari'ar musulunci ta shar'anta maka da idan ka tashi da daddare za ka yi sallolin dare to an neme ka da ainihin yin asuwaki ita wannan kalma ta asuwaki na daga cikin kalmomin da bahaushe ya are su daga harshen larabci asalin su aswak aswak sinin din kasra ake mishi kamar yadda al-imam an-nawawi ya faɗi yace yutlaqu ala al-fi'li wa huwa al-istiyaq wa ala al-ala allati yustaqu biha yin aswaki ana ce mai aswaki kuma shi iccen aswakin shi ma ana ce mai aswaki za a iya cewa wane je kaka siyo min aswaki wane me kake da ice a baki sai ka ce ina yin aswaki na fata an gane duk ana faɗin haka malam yace wa huwa fil istilah fi istilah al fuqaha istimal ud aw nahwihi fil asnan li izhab al taghyir wa nahwihi amma a shari'ar musulunci in aka ce aswaki abin da ake nufi a nan shine amfani da wani ice ko wani tsinke domin goge haƙori daga sauyawar da ya yi saboda yana wari ko kuma saboda launin shi ya ainihin sauya ina fata an gani قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك الإمام النسائي أبو عبد الرحمن يكيتشوى الإمام إسحاق بن إبراهيم الحنظلي إسحاق الراوي كينا يا أينهم واتو كرم تدشي وانا حديثي تارد الشيد سوران أينهم واتو أبو كان كراتنشي ma'ana kamar yadda muka sha yin bayani idan ka ji malamin hadisi ya ce akhbarana yana nufin ba shi kadai ne a lokacin karantar da hadisin ba ma'ana da shi da sauran ɗalibai ne idan shi kadai ne sai ce akhbaran to a wurin malaman da irin su su imamun nasa'i idan suka ce akhbarani da in suka ce haddasani duk ɗaya ne sai dai shi imamun nasa'i ya fifita ainihin wato akhbarani ko akhbarana fiye da ainihin haddasana a cikin wannan littafi daga cikin sigogin da yake amfani da su kashi casa'in da takwas na wuraren da imamun nasa'i ya kawo ainihin wato ba da labari dangane da hadisi da akhbarana ya fara yan kaɗan ne aka samu ainihin haddasana ishaq dan ibrahim alhambali ishaq dan rawiya kenan yace qutaybatu da da da qutaybatu dan sa'id wato malamai biyu suka karantar da shi wannan ainihin hadisi ya su kuwa waɗannan malamai sun samu wannan hadisi ne daga jariru dan abdulhamid dan qurt na fata an gane babban malami ne daga cikin ainihin manya-manyan malaman hadisi magabata sannan daga al-imamu mansur mansur dan mu'tamir dan abdullahi as-sulami abu attabin haka malamai ke ainihin ya mishi alkunya shi ko yace an abi wa'il ya samu wannan hadisi daga ainihin abu wa'il abu wa'il yana daga cikin tabi'an da sun hada zamani da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai dai bai taba ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba dan haka shi ba sahabi bane shi kuma ba ba tabi'i bane zaka iya cewa muhadrami kenan ina fata an gane ya yi zamani da annabi sallallahu alaihi wa sallama amma har annabi ya rasu bai taba ganin annabi ba to da ya taba ganin annabi yana musulmi sai a ce mishi sahabi to amma a zamanin annabi kuma yana nan da ran shi kuma yana musulmi amma ba su taba haduwa ba kaji ikon Allah akwai su da dama to dan haka shi ya fi tabi'i daraja amma bai kai ainihin sahabi ba to ana ce mishi muhdarami muhdaram ina fata an gane to sa'an nan shi ko yace ya karbo daga malamin shi Huzaifa Huzaifa sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama shine Huzaifa dan Yaman ina fata an gane wannan ainihin Yaman din da ake cewa baban shi asali ba shine sunan mahaifin shi ba wato ainihin kamar lakabi ne sunan mahaifin nashi Husailu Husailu madadin ka ce Husailu to Husailu lanjaye ne a ƙarshe ina fata an gane yana ɗaya daga cikin manya-manyan ainihin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya amince da shi gashi nan har imamu muslim ya ruwaito hadisi cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama a'lamahu bima kana wa ma yakunu ila an taqumu sa'a annabi ya amince da shi amincin da ya zaunar da shi ya gaya mai duk abin da ya faru a duniya har zuwa zamanin shi da kuma abubuwan da za su faru har tashin kiyama na fata an gane mahaifin shi ma sahabi ne sai dai an kashe mahaifin nashi a wurin yakin Uhud musulmi kuma su suka kashe shi da kuskure saboda lokacin nan an dukufa ana ɗiban dukiya sai kafirai suka bullo ta baya suka zo suna datsar ainihin wato musulmi a lokacin nan musulmi sun ruɗe saboda wannan datsa da suka ji ane musu ta baya da suka juyo duk wanda suka samu kawai kashewa suke to daga cikin waɗanda suka kashe da kuskure akwai al-yaman din shi baban huzaifa ibn al-yaman yana cewa mahaifina ne mahaifina ne ina idan su ya rufe har sai da suka kashe shi tukuna ya fahimci cewa kuskure suka sai ce Allah ya fe muku haka ake son duk musulmi ya rinka kallon abu da ido na ainihin adalci ya san cewa ba da gaske ainihin wato suka nufi su kashe mahaifin nashi ba amma sun samu kansu a wani hali ne na rudewa da ɗimuwa kana tsuguna kana ɗiban dukiya sai ka ji ainihin an kawo maka sara kaga in ka miƙe duk wanda ka samu datsa za ka yi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka dangane da wannan hadisi hadisi ne sahihi kamar yadda muka bayyana cewa duk wani hadisi da muka karanto za mu ainihin tsaya za mu bayyana dangane da ingancin shi ina fata an gane to hadisi ne sahihi kuma al'imamun nasa'i ya ainihin sake ruwaito shi a cikin wannan littafi nashi a cikin kitabu sala a lamba ta 1621 kamar yadda har wa yau ya sake ainihin wato maimaita wannan hadisi a lamba ta 1622 da kuma lamba ta 1623 da lamba ta 1624 kamar yadda dama in ba ku manta ba mun faɗi cewa shi imamun nasa'i yakan yawan maimaita hadisi ɗaya a wuri guda saboda fa'idar tokar hanyoyin da hanyoyin da su ƙarfafi junansu da kuma ainihin wasu lafuzza na daga cikin ainihin wuraren da ya ruwaito wannan hadisi a cikin wannan riwaya ko wacce riwaya huzaifa cewa ya kunna ni umaru bisiwak idza kunna min al mun kasance ana umarninmu da yin aswaki in muka tashi da daddare na fata an gane a wuri na biyu da ya ruwaito ga cewa huraifa ya kunna na umaru idan kunna min al-laili an nashusa afwahana biswak mun kasance idan muka tashi da daddare ana umarninmu da mu goge bakinmu da aswaki na fata an gane idan muka dawo muka dubi menene hadisin yake cewa حذيفة توايك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل من ظن الله يكسن إذا يتاشد الدري يشوص فاه بالسواك ينا goge bakin shi da aswaki sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan hadisi karara ya yi daidai da abin da imamun nasa'i ya kulla mishi babi imamun nasa'i ya kulla babi ne dan ya tabbatar da babu siwaki idza qama min al-layl idan mutum ya tashi da daddare zai yi aswaki ko ba zai aswaki ba kaji dai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan ya tashi yana ainihin wato yin aswaki har yau daga cikin waɗanda suka fitar da wannan hadisi banda al-Imam nasai akwai Bukhari da Muslim haka nan akwai Abu Dawud da Ibn Majah dukkanin su sun ainihin wato ruwaito wannan hadisi mas'ala ta gaba ita ce dangane da fa'idojin da ke cikin wannan hadisi wannan hadisi yana da ɗimbin fa'idoji masu yawa babban malami al'allamatu badruddin al'aini a cikin sharhin shi na bukhari yake cewa wa mimma yustanbatu min hadhal hadith na daga cikin darussan da za a ce a wannan hadisi ma qala ibnu daqiq al-aid maganar da babban malami ibnu daqiq al-aid ya faɗi rahimahullah Allah ya ji kanshi yace fihi istihbabu siwak عند القيام من النوم لأن النوم مقتد لتغيير الفم لما يتصاعد إليه من أمخرة المعدة هذه من يمن يمالمي al'imamu ibn da kaikil idi ya ce idan mutum ya tashi daga bacci ana so ya goge bakin shi da aswaki saboda turiri da ke tasowa saboda ainihin bacci in kana bacci kana jan numfashi turiri na hawa da sauka daga uwar hanji to sakamakon haka sai a samu ainihin baki ya sauya ko an fahimci wannan da kyau jama'a to kaji wannan na daga cikin dalilan wasiwak alatun tanzifa alatun alatu tanzif ya ce ainihin aswaki wato kayan aiki ne na tsabtace baki fayusta habbu inda muqtaba to duk sanda aka samu sauyi ko warin baki ana son a tsabtace shi wa qala zahiru qawlihi min al-layl amun fi kulli hala cewa da aka yi da daddare wannan yana nuna a kowane hali wa yahtamilu an yahtassa bima idza qama ila salati intaha ma'ana in ka tashi da daddare sallah za ka yi ko ko za ka tashi ne ka je ka yi fitsari ka shiga ban ɗaki ka dawo in dai ka tashi da daddare zahirin hadisin yana ainihin hukunta haka amma wasu kuma na ganin cewa sai in sallah ce ka tashi dalilin su akan haka sai ce wa yadullu ala hadha al-ihtimal riwayat al-bukhari fi as-salah bi lafzi idha qama lit-tahajjud a yadda imam al-bukhari ya rawaito a cikin sahih al-bukhari cewa annabi in ya tashi domin yin sallolin dare ne yake ainihin goge bakin wal muslimin nahawu muslim ya rawaito shi kuma ainihin wato kwatankwaciyar wannan riwaya وحديث ابن عباس يعني حديث بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها الحديث والله تعالى أعلم وتدو ودنا حديثا سنا نون إرن يد النبي صلى الله عليه وسلم إن يتاش صلى يكي غوجة باكي to sai waɗannan malamai suka ce to sai an tashi sallah saboda hadisin da Abdullahi dan Abbas ya ce ya kwana a ɗakin gwaggon shi Maimuna yace annabi ya tashi zai sallah da daddare sai ya ɗauko aswaki yana ainihin wato goge bakin shi to da wannan ne wasu ainihin suka yi hujja amma abin da ya fi dacewa da ainihin ma'anar hadisin shine ta ɗauki umumi ɗin in har an koma zuwa ga waccan magana ta cewa baki yana sauyawa saboda ainihin wato bacci da aka kwanta na fata an gane amma in kuma an dubi ƙaidin waɗannan lafuzza to za a ga babu shakka da su suna nuna sai da annabi ya tashi yin sallah ne sa'an nan ya wannan aswakin ala ayyati hal abin da ni nake gani dangane da wannan mas'ala shine hakikanin al'amari in an tsayu akan lafuzan da waɗannan sahabbai suka bayar na cewa a lokacin da ya tashi sallah ne to wannan zai fi insha Allah tare da cewa bana nesanta ko bana kuskurantar da kai tsaye ga wanda duk tashin da yi ko da shan ruwa zai yi ko ban ɗaki zai shiga yayi aswaki saboda lafazin hadisin zai iya ɗauka mas'ala ta gaba al-imam an-nawawi yace wa alam anna siwak sunnatun fi jami'il ahwali illa lis-sa'im ba'da zawal ya ce ana so dukkanin halin da musulmi ya samu kanshi ya yi ainihin aswaki sunna ne sai dai mai azumi bai halatta ya aswaki ba idan rana ta gushe ma'ana daga sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya to irin waɗannan lokutan kada ainihin ya yi aswaki qala al-jami' malam muhammad ali adam sai ya ce wa fi hadha al-istisna nazarun yace sai dai wannan togaciyar da akwai gyara a cikin ta cewa mai azumi ba zai aswaki ba idan ainihin wato ɗaya bisa in rana ta zawali yace ba sayati tahqiquhu insha Allah yace in Allah so bayani zai zo dangane da abin da ya shafi tantance wannan matsalar wato asali wani hadisi ne su Imam Nawawi suka dauke shi ingantaccen hadisi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa la khulufu fami sa'im atyabu inda Allah min rihil misk wannan bashi ko wari da bakin mai azumi yake yi Allah madaukakin sarki yana son shi fiye da ainihin ƙanshin turaren almiski to sai waɗannan malamai sai suka ce to kaga wannan dalili ne akan cewa idan har aka ce kaya asuwaki bayan sha biyu ta wuce bayan rana ta yi zawali za a kai lokacin da bakinka zai daina wannan bashi kenan wanda kuma Allah yana son bashi to amma amsar da malamai ke bayarwa ita ce ai wannan warin bakin ba daga bakin ne dama yake ba tiriri ne yake tasowa daga uwar hanji saboda ta jima bata samu abinci ba saboda haka mai azumi ko ya yi asuwaki ko bai asuwaki ba sai bakin shi ya yi wannan bashi din a ƙarƙashin haka har mai azumi daidai ne kuma sunna ce ya asuwaki da safe ne da rana ne da la'asar ne ko ko daidai da lokacin shan ruwa ne duk sanda ya asuwaki daidai ne قال سيتي ويتأكد استحبابه في خمسة أحوال halaye guda biyar imamun nawawi yake ganin cewa ya fi dacewa a bada muhimmancin aswaki ahaduha inda alqiyami ila salah idan mutum ya tashi sallah sawa'un salatul fardi wan nafil sallan nafila da farilla wa sawa'un salla bi taharati ma'in aw tayammum kuma sallar yayi alwala ne ko kuwa taimama ma'ana ya zama akwai aswakinka a kusa da kai lokacin da aka zo za a tada sallah sai ka ɗauko aswaki sai ka goge bakinka ko da asalin wannan sallar taimama kai baka samu ruwan alwala daga ainihin wato ya alwala ba to an so kai aswakin kuma sallar nan farilla ce ko nafila kamar lam yajid ma'an wala turaban wa salla ala hasbi halihi kamar mutumin ma haka da ya rasa ruwa kuma ya rasa inda zai yi ainihin taimama hali yakan faru haka babu ruwa kuma babu kasar taimama sai aka yi mishi fatawa cewa yayi sallah a wannan halin sai tashi zai sallar babu taimama babu alwala saboda hali ya kama to sai ya ɗauko aswakin shi sai goge baki daidai ne magana farko kenan asani na biyu inda sirarin asnan a lokacin duk da haƙora suka yi dafe suka nemi su ja to a lokacin nan ana son mutum ya aswaki wa daliluhu hadithu siwak mafharatul linfam dalilin wannan shine hadisi ne sahihi wanda za mu zo mu karanta shi a cikin wannan littafi na sunan nasa'i annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa aswaki na tsarkake baki aswaki na gyaran baki to duk lokacin da baki ya sauya daidai ne ainihin sai a yi aswaki asalis wuri na uku inda lodo lokacin da baka yi alwala ka rinka yin aswaki wa daliluhu hadithu abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in hadisi ne abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba dan kai ya kuntata wa al'ummar shi ba da ya umarce su da yin aswaki a duk sanda za su yi wata sallah a duk sanda za su yi alwala wa fi riwaya a cikin wata riwaya la faradtu alaihim siwak ma alwudu'i da na farlanta musu aswaki a duk sanda za su yi wata alwala malai yace huwa hadisin sahihu rawahu ibn khuzaimah wal hakim fi sahihaihima wa sahahahu wa asaniduhu jayyida وذكره البخاري في صحيح في كتاب الصيام تعليقا بصيغة الجزم وفي حديث آخر في الصحيح ذكرته في جامع السنن تركته هنا لطوله نافات أنغاني wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ba dan kar in kuntata wa al'umma ta ba da na umarce su su yi alwala ai su yi aswaki duk sanda za su yi wata alwala malam nawawi yake cewa wannan hadisin sahihin hadisi ne al'imam ibn Khuzaima da hakim sun ruwaito su kuma sun ruwaito shi kuma su din sun inganta hadisi yace kuma isnadodin wannan hadisi masu nagarta ne kyawawa ne bukhari ma ya ambaci wannan hadisin ko da yake bai ambace shi da isnadi ba amma kuma kai tsaye danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama don ya nuni akan cewa ya tabbata don haka hadisin ya tabbata to a nan da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in laula anan ta zama harfu maza ta zama harfin tina'in liwujudi abin da yasa annabi ba zai wajabta yin aswaki kowace alwala a ce farilla ne dole ne wajibi ne ba sassauci sai kayi aswaki ba saboda haka zai tsananta maka annabi sallallahu alaihi wasallama kuma baya son tsanani laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim manzo Allah baya son abin da zai kuntata wa al'umma shi mai tausayi ne mai tausasawa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a cikin ainihin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da kanshi yake cewa Allahumma man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alaihim fashkuk Allahumma alaihi ya Allah duk wanda ya rike wani al'amari na jama'ata shugabancin sallah ne gwamna ka zama shugaban ƙasa ne shugaban makaranta ne a wata ma'aikata ne a'a a cikin gidanka ne ka kuntata musu manzo Allah yana yi maka addu'a Allah ya kuntata maka shi yasa duk wanda yake neman shugabanci yayi tunani shugabancin shi zai samar da sauki ga rayuwar jama'a idan kana fatan su nada kan limanci kana fatan ka samar da sassauci sassauci kuma ana samo shi ne a bisa hasken yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a sassauta wa mutane wajen ibada wajen fatawa wajen abin da ya shafi rayuwa wajen gudanarwa sai dai kuma kar a kai ga ba su fatawa ko kuma a kai ga ɗibo haramun ana dankara musu amma duk abin da zai zama sassauci ne to abin da ake nema kenan shi yasa wani ya je ya yi jima'i da matar shi cikin watan azumi ya zo ya nemi ainihin yaya za a yi ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana halak halak halak na shiga uku na hallaka na kaɗe ya manzan Allah na yi laifi za Allah ya ce ma a halaka me hallaka ka ya aka yi ya ce wa ƙa'atu ala ra'ati fi ramadan wa ana sa'i ina azumi da rana tsaka na sadu da matata manzan Allah ya ce to kana da halin da zaka yanta bawa ya ce ba hali kana da yadda zaka ciyar da miskinai guda sittin ya ce ba hali kana da halin da zaka yi azumin watanni biyu a jere ya ce babu hali sai ya samu wuri ya zauna ana nan sai ga sadaka an kawo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam kwando guda na dabino sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ka dauki wannan ka je kai sadaka da shi sai ce manzon Allah a faqara minni a ala afqara minni yo wa zan je in ba waye wanda ya fi ni talauci wa kuma ya fi ni talauci ai gaba ɗayan talaucin Madina ya kare a kaina ne yace tun daga kudu har arewa gabas da yamma ba inda ya fi ni talauci manzon Allah ya ce ka dauka ka je ka ci kun ji rahama irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ya yi jima'i da matar shi ya taho wurin manzon Allah yana cewa ya shiga uku ya lalace ya kaɗe ya shiga uku manzon Allah yake kwantar da hankalinka ka zo wurin rahma ar-rahmatul muhda rahma ce su kucin da guda Allah ya duniya kyautatta dan haka ka zo wurin rahma ba kunci sai annabi ya kawo mishi mafita kuma ya ce ba hali sai kuma ga annabin shi ya ɗauka ya bashi ya ce to ka je ka ba da sadaka ya ce to in ba wa sadaka ni ma ina bukata manzo Allah ya ce je kaka ci ma'ana kai ne mai laifin kanka kai ne kuma almajirin kanka da baka ci sadakar kanka in ba manzo Allah ba ina ake irin wannan fatawa mai rahma wannan hadisi za mu zo mu karanta shi a cikin wannan littafi insha Allah al-Imam al-Bukhari da Muslim ma sun ruwaito shi to akwai wani hadisin da shi ma za mu zo mu sake karanta shi a nan gaba insha Allah ta'ala al-Imam Abu Dawud ma ya ruwaito shi hadisi ne sahihi shi kuwa wannan wani bakauye ne mai barkwanci da azumi ya kama to sai ya ga shi baya iya haƙuri dare da rana jima'i yake da matar shi to yanzu ga azumi ya kama anya kada fa je ya tambalo abin da ya fi ƙarfin shi sai wa matar shi zihari ya ce an ta alayya ka zahari ummi fi hadha shahar idan na sadu da ke a wannan wata kamar na sadu da mahaifiyata bai kamata yi wannan magana ba domin Allah ya rugurguza wannan magana ya ce innakum lataquluna min karam min alqawli wa zura mummunar magana ce maganar banza ce kuma ƙarya ce ka tashi misalin jima'i kai da uwarka ka muna na ladabi ba kai ladabi ba to amma ya za a ya riga yayi al'ada ce ta jahiliya sun gada suna yi ya riga yayi ya ce ran nan sai ya shigo yanzu fa shi yayi ziharin ne gaba ɗaya 24 hours kuma 30 days kada ya sadu da ita matsala ta faru ya ce turan nan sai ya shigo ɗaki sai ya samu ta yi wawa kwanciya kai da ya duba ya ga anya ba zai iya haƙura ba sai ya sa kai sai ya sadu da ita to da ya sadu da ita kuma sai jikin shi ya la'asar ai yanzu kan ha'isha da shafa'i da wutri ma duk jikin shi yayi azumi azumi sittin wasa ne jama'a saboda haka sai jikin shi ya la'asar ya ta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kafin nan sai da ya je wurin malaman ƙauye tukuna to malaman ƙauye suka ce to yanzu me ya faru ya ce to ga abin da ya faru suka ce to zaka yanta bawa ya ce ba hali suka ce to za ka ciyar da miskinai sittin ya ce ba hali to za ka yi azumin wata biyu a jere ya ce ba hali suka ce to ba wata fatawa kuma kai dacen baka da halin kai laifi ta shiga ba mu guri suka kore shi malaman ƙauye ne sai ya tashi sai ya gudu wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da manzon Allah ya ce wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun sai ya shigo cikin madina ya zo ya samu fuqaha'ul amsar malaman birni wanda karatunsu ya dan fi na mutanen ƙauye kyau da ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sadu da matar shi ne amma ga yadda abin ya faru to mutum ne mai barkwanci mai raha mai wasa da dariya sai manzon Allah ya ce kana da halin da zaka yanta wuya sai dafa wuyan shi ya ce ya manzon Allah duk duniya in ba wuya na ba ban mallaki wuyan kowa ba ba hali kenan za ka iya ciyar da miskinai sittin ya ce ya manzan Allah jiya da yunwa muka kwana gidana jiya da yunwa muka kwana miskinai sittin ina ni ma ina cikin su to za ka iya azumin wata biyu nan kan ai sai dariya ya ce ya manzan Allah ina na wata guda ne da ya saka mu a cikin wannan halin ana neman a fita daga rikicin wata guda kuma a dubi wata biyu ce ba hali da zai yiwu ba sai manzo Allah ya ce to ka je wurin wanda na sa aikin tara zakka ma'ana kwamishina na na tara zakka da ke yankin ku ka je ga jawabi daga gare ni cewa ya ɗiba ya baka idan ya ɗiba ya baka to sai ka je ka ci kai ne fakirin kanka to ka san dama mutumin ƙauye in aka mai gori idan ya shigo bariki ya zo ya yi cirani in ya koma ya sai sabon babur eh to a irin badalar nan yake zuwa yi boris a ce Allah ya dawa ne saboda 'yan adawa saboda galibi a zaman ƙauyen lokacin sai ga kama ana jiran bala'i ya afka maka ne na fata an gane to saboda haka shi ma da ya zo sai ya tsaya a badalar ƙauye ihu mutanen gari duk suka taru aka ce lafiya ya ce lafiya kalau ya ce na samu muguwar fatawa da mugun ra'ayi a wurinku ba sassauci ko kaɗan ya ce na je wurin manzo Allah na samu sauki ya ce to manzo Allah ya bani umarni a bani sadaka ko in ci yawwa ina fata an gane to wannan duk yana son ya nuna maka rahma irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Abu Dawud ya rawaito hadisi da wani sahabi ya je kwaso harbiya yaya an san harbiya kama ainihin tantabara take ka iya ce mata tantabarar daji ko makamantan ya zo kwashe mata yaya annabi sai ganta ta duro hankalinta a tashe sai ya lura wannan yana daga cikin quality na leadership ya zama a cikin shugabancinka kana da tafaqqudul ahwal kana lura da abubuwa ba kawai ka zama ga kanan kamar an kifa maka kwando a ka ba yaya aka yi annabi har yana kula da mutane kuma har biya yanzu ya gane har tana cikin wani hali ya ce cikin ku akwai wanda ya kwashe wannan har biya ya'ya sai wani sahabi ya ce shine sai ce mayar mata manzo Allah ya lura da wannan sallallahu alaihi wa ya za a ce kana gwamna ko kana shugaban kasa an aiko da grand na miliyan ɗari uku mutanen karamar hukuma ba su da kaza ba su da kaza ba su da kaza wai duk baka sani ba ya za a yi a ce kana kwamishinan 'yan sanda ana cin zalin mutane a ainihin police station da sauransu wai baka sani ba ya za a yi a ce kana goc na sojoji an zuba sojoji a bakin hanya suna aiki a road block suna harbe mutane suna sa motoci suna kifewa duk wai baka sani ba aina tafakkudul ahwal ma'ana ina ina bincike ina accountability ina transparency dole ne ka sa ido me yake faruwa kai ne na ƙarshe da zaka kwanta a state din kai ne na farko da zaka tashi haka ake so kafin ka kwanta sai ka tabbatar a matsayinka na gwamna ka buga kwamishinan 'yan sanda daraktan ss wane ne duka komai lafiya kowa lafiya eh to sa'an nan ka kwanta karfe biyu na dare karfe hudu na asuba kuma ka tashi tafaqqudul ahwal haka wa tafaqqada at-tayra annabi Sulaiman yana zaune sai ya gane cikin fadawa wani bai zo ba sai ya ce maliya la aral huda huda am kana min ghaibin ina alhuda-huda ne ya tafi bai nemi izini ba ne haka ake so a matsayinka na mai gida kafin ka rufe kofar gida da daddare sai ka shiga kowane ɗaki sai ka leƙa kowane gado sai ka shiga kowane ban ɗaki sai ka leƙa kicin duk sai ka lallaƙa ko'ina duk wata ƙofa sai ka tabbatar an rufe ta duk wani ɗa da ke kwance sai ka dube shi da kyau ya kwanta daidai so ba wai ka tara mata ba kawai su ta haihuwa kamar tumaki aiki ne ba ciyarwa ba kawai ba kuma kai ta dankara musu ciki suna zazzago ya'ya ba tarbiyya wannan tarbiyyar ita ce mas'uliya al'azam to haka shugaba ba wai neman shugabancin ba amma so ake sai ka binciki komai sayyidina umar tashi yake da daddare a matsayin shi nawa na shugaban duniya a lokacin kaf ba wai shugaban ƙasa ba ne umar ba continental leader ba ne rather he was an intercontinental leader na umar afirka na ƙarƙashin shi asia na ƙarƙashin shi middle east na ƙarƙashin shi duk duniya tana ƙarƙashin shi so ba national leader ba ne ba intercontinental ba continental ba ne rather intercontinental duk duniya a ƙarƙashin kenan he was an international leader amma dare yayi sai samu wani cikin sojoji sai suna kewayawa cikin gari su shiga wannan lungu su shiga wannan lungu in sun ji shiru ba matsala shine zai ce to kai nafila ni kuma bari in dan kewaya idan suka sake matsawa sai ce to kai ka dan kewaya ni kuma bari in yi nafila shi ne wata ran aka ce mishi ranka ya daɗe da daddare ba kai bacci ba da rana ba ka huta ba yaya kenan sai ce in ne bacci da daddare talaka za su shiga matsala idan na huta da daddare al'amuran ofis zai barkace da rana afuwan ma'ana a tsakanin wannan ɗan lokacin ne zai ɗan samu ya huta fa ya rintsa amma babu bacci irin bacci na jariri baccin jariri shine bacci kawai shine aiki to a matsayinka na shugaba babu wannan so da haka jama'a ku rinka kiyayewa waɗannan al'amuran kullum ana ganin su akan shugaban ƙasa da gwamna da sarki amma kai ma a cikin gidanka kaji matsalar idan malamin makaranta ne ko shugaban makaranta ne kai ma kaji idan limami ne kai haka kana limancin masallaci amma ka taɓa shiga kaga inda ake fitsari kai an ware maka naka toilet din kullum ana wanke shi da sabulu ana fesa turare sai ka shiga cikin masallaci ka ga ya yake faruwa ai cikin toilet na na, na masallaci ka je wurin alwala ka ga yaya abin yake ka rinka kewayawa yaya kwatami yake ko kun fahimta jama'a waɗannan suna daga cikin abubuwan da a matsayinku na matasa da kuke shugabancin wasu masallatai fa za ku je kuna yi ba wai za ka zauna bane takaf kawai shikenan aiki ne shugabanci ba wai ka iya kira'a sun naɗa ka liman ba kula da masallacin fa a kula wannan lasifika ta zauna daidai wancan tana yi wancan bulab ya mutu wancan janareta yana yi wancan kaza wancan kaza wannan shi ake nufi da shugabanci ba kawai kana jiran a tada ya kama ba shikenan ka ja suratul baqara sai ka sauke ta sai ka dubo ma ka dubi wadanne iri ne mamun naka haka annabi ya ce fa inna min wara'ika dha'if والصغير والكبير وذا الحاجة akwai tsoho akwai rago akwai wanda bukata ta taso shi gaba sai ya zo da ana sallah sai ya tsaya ma'ana zai kai matar shi ne asibiti ko kuma matar shi tana naƙuda sai aka bugo mai waya aka ce wance tana naƙuda sai ya ce bari ya sallah ya dawo ya zo ka jawo suratul baqara ba dole ya gudu ba ina fata an gane to duk sai an lura da waɗannan abubuwan Allah maɗaukakin sarki ya taimaka har yanzu in ba kuma manta ba muna sharhi dangane da wurare da ake neman mutum ya rinka asuwaki sai malam ya ce arrabi inda qira'atul qur'an haka kuma duk sa'ad da zaka karanta alqur'ani ana son kai aswaki alkhamis inda taghyir alfam sai duk lokacin da baki ya sauya wa taghyiruhu qad yakunu bin naw sauyawar baki takan kasance ta hanyar bacci wa qad yakunu bi akli ma lahu ra'iha kariha kuma yakan faru ta kasantuwar a samu cin wani abu wanda yake da wari ko ka ci wani abu wanda yake da karni ko hamami wa kad yakunu bi tarkil akli wa shurb wani lokacin kuma rashin ci da sha yakan kawo warin baki wa butul sukut haka dadewa ba kai magana ba qala sahibul hawi mai littafin alhawi al-imam al-allamatu mawardi wannan littafi ne na fiqh kusan mujalladi 50 ne idan ka ji nawawi yana magana ya ce qala sahibul hawi to yana nufin alhawi alkabir saboda wasu sukan yi kuskure in suna karanta maganganun nawawi nawawi ya ce alhawi sai ka ji mutum ya ce alhawi lil fatawi na suyuti a to ai suyuti ya zo bayan nawawi ne da wajen shekara ɗari biyar to yaushe kuma za a yi imamin nawawi ya kafa hujja da littafin shi kamar ka ce dan hojo ya ce abubakar gumi ya ce ka kai birtaniya ina fata an gane قال صاحب الهاوي ويكون ايضا بكثرة الكلام الله اكبر قال يتي يوم مجانا ما ينهى وارن باكي وفي صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك حديث يا ذو تكن صحيح مسلم هنا نن أتكن وانا اللتاف ما عائشة تتي النبي دزار يا شبو جدا سيفارا دا أسواكي ما لن ناقو قرن أولي هجاني dangane da yawaita magana annabi ya zauna a waje ya karantar ya yi fatawa ya yi wa'azi ya yi jawabi ya yi sulhu ya yi alƙalanci yana shigowa gida sai ya ɗauko asuwaki ya fara da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na fata an gane wannan magana tana nan a cikin littafin al-majmu'u sharhul muhaddab a mujalladi na ɗaya shafi na 272 zuwa 73 قال الجامع عفى الله تعالى عنه وبما في صحيح مسلم تسير ستة وزاد بعضهم سابعا وهو عند القيام من النوم yace har wa yau kuma an samu wani hadisin ma wanda ainihin wato zai iya kasancewa a cikin sahihu muslim wanda zai mai da waɗannan abubuwa guda shida ma'ana ba wurare biyar bane kawai an fahimta jama'a to wuri na bakwai fa to wuri na bakwai din gashi shine sai yake cewa wa huwa inda al-qiyam min an-naw shine idan mutum ya tashi daga bacci وقد تقدم في حديث عائشة عند أبي داود وهو ضعيف وزاد بعضهم عند النوم وسكما سكتي هرما أنزا أكنت بكي سما لن يتي ولا أعرف له دليلا سيدي بن سن دليلي أكنت وأما ذا أكنت بكي أي أسواكي با فالمجموع على هذا ثمانية والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب المسألة السابعة ذكر النووي رحمه الله تعالى أنه أورد الترمذي في أول كتاب النكاح من جامعه بسنده عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتأطر والسواك والنكاح dangane da falala aswaki dai har yau akwai wani hadisi shi wannan hadisi cewa aka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce abubuwa hudu na daga cikin sunnonin annabawa alhaya'u jin kunya wa ta'affur da sanya turare wasuwak da aswaki wa nikah da aure tirmidhi ya ce hadisin hasanun sai dai malam yace wa fi isnadihi al-hajjaj ibn arfa wa abu shimal wal hajjaj da'ifun inda al-jumhur wa abu shimal majhul fala'allahu i'tamada bi tariqin akhar fa sara hasana in dai wannan hanya ce da tirmidhi ya kawo malam yace to da'ifiya ce domin na farko mutane biyu da ke cikin wannan ainihin wato hanya da abu shimal da ainihin hajjaj dan arfa abu shimal ba a ma san shi ba shi kuma hajjaju da'ifi ne ba hajjaj ibn yusuf ba hajjaj ibn arfa sai malam ya ce to me yiwa tirmidhi yana da wata hanya ne wadda ita ya dogara da ita ya mai da wannan ainihin hanya ta zama hasan amma in dai wannan ce ita kadai to babu shakka ba ifiya ce Allah madaukakin sarki ya taimaka ki jama'a kun ga abin da ya dace yanzu shine sai kowa ya tsaya ya dubi yaya kake da aswaki ma'ana kana kula da aswaki yaya haƙoranka suke tsafta ta kai tsafta jama'a ka duba da kyau ka gani zai yi a ce kwanan da ka ci abinci da safe an rufe shi ko kuma an bar shi a buɗe ko ma dai yaya ne a ce shi za a sake sa maka abinci da rana ba tare da an wanke ba shi ne za a sake sa maka da daddare ba tare da an wanke ba ko da a ce da ka gama cin abincin an rufe shi amma ba a wanke ba to sai ka dubi abin da galibi kake wa bakin ka kenan shi yasa sai kaga da yawancin bakunan mutane akwai tsutsotsi ciki wani in ya buɗe baki yana magana da kai sai ka kauce to aswaki kuma asali shine abin da yake gyara ainihin baki za mu zo mu ji ya ake aswakin sama da ƙasa dama da hagu cikin baki cikin haƙora kan harshe dasa shi da sauransu duk za mu zo mu ji saboda ka tsabtace bakinka brush da makilin irin na zamani ana yin su ne saboda kawai ƙanshin da ke tattare da su amma kowa ya san cewa ƙanshin yakan juye ya zama wari bayan rana ta buga ka ko kuma wani abu makamancin haka to sa'an nan tattare da wani lokacin irin yadda brushes irin na zamani wato magogan haƙora irin na zamani suke da irin nasu illar kuma wanda yake wani ya goge maka dasa shi wani kuma ya ainihin jiwa haƙorin naka rauni ko makamantan haka ina ma a ce tattare da haka abin da mutane ya zo a zamani shi za su ƙara shi ne kamar yadda su masana dangane da ilimin haƙori suka ce abin da ake so duk bayan wata uku zuwa wata shida ma'ana a shekara ɗaya so biyu zuwa so hudu ka je a yi maka abin da ake kira wankin haƙori za a kankare haƙoran a goge haƙoran daga dukkan datti da kuma duk wani ainihin tsoro da makamantansu sai ka ji haƙorin ya yi sakayau to amma dai wajibi ne a bada muhimmanci dangane da ainihin amfani da icen aswaki to za mu zo mu tattauna dangane da al'amuran da za su biyo baya a inda ya ce babun kaifa yastaku babin da ke bayani akan yaya zai yi asuwaki a nan sai kawo kaifa istifhamiya ba khabariya ba ce ba yana cewa ba ne kaifa ya staku ma'ana ba a nan ya buga alamar tambaya ne hadisin da za a kawo a cikin babin shine zai amsa asalin abin da babin ya tambaya ma'ana wannan babi tambaya ce yake akan kaifa ya staku yaya ne musulmi zai yi asuwaki na fata an gane قال أخبرنا ابن قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول أه أه صلى الله عليه وآله وسلم وأن حديث الإمام النسائي رويتوشي لما لم أحمد بن عبده malamin nashi ya ce shi ma akhbarana hammad ibn zaidin hammad dan zaidin ya ba mu ainihin hadisi amma a cikin wata nuska ta imam nasa'i ta sunanin nasa'i a daidai wannan wurin ba akhbarana bane haddafana ne akwai wanda nuskar shi ta zo da haka ko na'am Allah ya taimaka shi ko yace akhbarana ghailan ibn jarir an abi burda an abi musa qala abu musa al'ashari allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ya ce da haltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa huwa yastan na shiga wurin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai na same shi yana goge bakin shi yana goge haƙorin shi yastan ina fata an gani wa farafu siwaki ala lisanihi gefen aswakin yana kan harshen shi wa huwa yaqulu yana cewa a sallallahu alaihi wa alihi sallama wato a nan kenan yana goge haƙori kuma har yana goge cikin harshen shi ma shine har yana ainihin wato kamar ƙaƙaro abubuwan da ke ƙoƙarin wuce mishi yana cewa ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi hadisi ne ainihin wato hadisin sahabi Abu Musa Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda hadisi ne ainihin sahihi wanda daga cikin ainihin wato malaman da suka fitar da shi akwai al-Imam al-Bukhari da Muslim da ainihin Abu Dawuda Imam nasai ya ainihin wato ruwaito wannan hadisi a wannan wuri bai sake maimaita shi ba sai kuma ainihin wato a abin nan a cikin kitabu tahara ina fata an gane wato bai sake maimaita shi ba daga wannan wurin sai dai a cikin littafin shi al-kubra ya ainihin sake ruwaito shi ina fatan mun gane to dangane da wannan kalma ku dube ta yadda ainihin ka ji na karanta ta din nan an fahimta haka haka aka wasalce ta to amma babban malami al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya tattauna dangane da wasalin wannan ainihin wato kalima kamar yadda yake faɗi ainihin a cikin fathul bari yake cewa u bi dammil hamza kaza fi riwayati abi dharr wa ashara ibn tin ila anna ghayrahu rawahu bi fathi al ain wa rawahu an-nasa'i wa ibn khuzaimah an ahmad ibn abda an hammad bi taqdim al ain ala al hamza kun ji a cikin riwayar bukhari ta wannan hadisi sai aka samu u haka al hamza al hamza ita ce da damma ta daure ainin u amma a cikin wannan riwaya ta ainihin wato nasa'i da ibnu khuzaima gashi ita kuka ji muka karanta ainihin din shine a farko ina fata an gane haka ina fata an gane wallahu ta'ala a'lam ashi ne yace fi mahalli nasmin ala annahu muqawwil alqawl kama fil badr fil umda to dangane da matsaloli da ke cikin wannan hadisi kamar yadda ainihin muka alƙawuranta zamu rinka tattauna su kun ji dai matsalar farko cewa hadisin sahihi ne kuma kaji daga cikin malaman da suka fitar da shi akwai al-imamu al-bukhari da muslim da al-imamu abu dauda nasa'i kuma da ya kawo shi a wannan wuri bai sake maimaita shi ba sai da ya ruwaito shi a cikin littafin shi as-sunan al-kubra na fatan mun gani daga cikin lafizan da suka zo a cikin ainihin bukhari ga su kama haka abu musa cewa ya ataitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa wajadtuhu yastanbi siwakin بيده يقول السواك في فيه كأنه يتهوأ abu musa ya ce na je na samu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana goge bakin shi da aswaki yana cewa o kamar yadda na faɗi riwayar bukhari ya ce aswakin yana bakin shi sai ce ka annahu ya tahawwa'u kamar yana kokarin kakaro wani abu ne da yake kokarin wuce mishi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin riwayar ainihin muslim ko cewa ya dakhalna ala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa tarafu siwaki ala lisanihi mun shiga ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai muka samu gefen aswaki a harshen shi sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin riwayar ainihin wato abu dauda kuwa cewa ya dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa huwa yastaq wa qad wada'a siwak ala tarafi lisanihi wa huwa yaqulu ah ah يعني يتهوى قال أبو داود قال مسدد وكان حديثا طويلا ولكني اختصرته ونجري أبو داود سكتي فيش دورن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيزك سامع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا أيديهن أسواكي معنى لفظا دسيني كما دجونا سكين مسألة تجب إتتي دنغني دا fa'idojin da ke cikin wannan hadisi kamar yadda malai yake cewa min fawaidi hadha alhadith mashru'iyyatul istiyak tulan ala lisan na daga cikin fa'idar da wannan hadisin yake da ita ita ce hadisin ya shar'anta yin aswaki a tsaye banda haƙora haka da za ka rinka goge su kana bin su haka ko to haka tsawon bakinka kuma ka rinka tura akan harshe harshe ma kana goge shi ina fata an gane wa kaza yustahabbu ardan haka nan wajen fadin bakin ma haka ka rinka gogawa dama da hagu an gane kamar yadda zaka goga haka a tsaye haka kuma zaka rinka goga haka kuma haƙura li hadisi ya shu sufahu saboda hadisin da muka karanto a baya cewa annabi yana goge bakin shi kun ga anan ba a ce haƙoran shi ba ya shu sufahu ma'ana yanewa bakin aswaki banda haƙorin ma to haka nan ainihin cikin bakin da dasa shi da sauran wurare dukkansu ana so ka goge su Allah ya taimaka wa minha annahu la yahtassu siwak bil asnan faqat shine abin da muka faɗi cewa wannan hadisin yana nuna cewa aswaki ba haƙora kawai akewa ba to daga nan zaka gane galibi ban san da yanzu ya malaman health education suke ba da malaman primary science ko kuma malaman integrated ko basic science ko yani a galibi a da ana karantar da yara health science ana koyar da su yadda ake goge haƙori ne kawai wani lokacin ma haƙorin ana faɗin yadda ake goge shi haka kawai a kwance ba a nuna musu yadda ake ainihin bin shi a tsaye ana sassa kuce shi wani ha annan siwak min babu tanzif wa tatayyib wannan hadisi yana nuna mana cewa aswaki yin aswaki tsafta ne kuma yin aswaki ado ne la min babu izalatil qaburat aswaki ba gusar da najasa ba ne likaunihi sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yaktafi fihi domin da gusar da najasa ne da annabi yayi a boye kun da malamai suke aikin su imamu nasa'i zai zo ya kulla wani babi da ke nuna shugaban jama'a ko liman ko gwamna ko sarki zai iya a cikin jama'a haka babu yadda za a ce za ka yi abin da yake kamar fitsari ko kashi a cikin jama'a saboda haka wannan dalili ne da ke tabbatar da cewa ashe ba gusar da najasa bane sai dai tsaftacewa ne kawai wa min ha jawazul istisab bi habarati ghairihi tace magana da ya faɗi ya halatta kai aswaki in wani yana wurin kaga amma bai halatta ka tsuguna fitsari wani na wurin ko kai kashi wani na wurin ba ina fata an gane wa sayati fil babi tali tahqiquhu insha Allah ta'ala mala yace za a tantance wannan mas'ala anan gaba insha Allah المسألة الخامسة أنه ذكر العلماء في كيفية الاستياق والسياق أحوالا ألخصها فيما يلي malamai suka faɗi daga cikin ainihin wato yadda ake yin aswaki din don dama babin aikun gaba ya zo ne don ya shar'anta mana aswaki ba babin da ya shar'anta mana aswaki shine babin da ya gabata wannan babin yana faɗin kaifa ya stak yaya zai yi aswaki ka ji dai kaɗan daga abin da aka faɗi cewa daga cikin yadda za ka yi ɗin akwai tulan wa arban za ka bi tsawon bakinka za kuma ka bi faɗin bakinka na fata an gani sai ce qala al imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala qala ashabuna yustahabbu an yabda fi al-istiyab bi janib famihi al-ayman li hadith as-sahih lil hadith as-sahih anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kana yuhibbu at-tayammum fi tatahhurihi wa tarajjulihi wa sha'nihi kullihi وقياسا على الوضوء وقال القاضي حسين وينوي به الاتيان بالسنه كاجا aka ce in zaka fara bangaren bakinka na dama da nan zaka fara ba kawai soka shi za ka yi ba ko ta ina a'a ka fara da bangaren dama na bakinka dalili akan haka shine hadisin as-sayyida Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda da ta ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance duk al'amarin shi yana sha'awar ya fara da dama kamar wajen tsarki kamar wajen taja kai da kuma dukkanin sha'anin shi to kaga tsarkake baki tsaftace baki to sai ka fara da bangaren dama ina fata an gane to sai malam yace kiyasi kuma akan yadda alwala take kaga alwala tana daga cikin tatahir tana daga cikin tsafta da tsarki duk da bangarorin dama ake fara haka wanka to babban malami alqadi husaini yake cewa kuma idan zai yi aswakin yayi niyyar sunna saboda aswakin sunna ce to ya kubuta niyya haka wala ba'sa bil istiyaki bi siwaki ghairihi bi iznihi lil hadith sahih fihi babu laifi ka ɗauki icen wani ka yi asuwaki da shi amma sai in ka nemi izinin shi ya aje icen asuwakin shi to babu laifi za ka ya ɗauka ka goga a bakinka ina fatan mun gane kalu malamai suka ce wa yustahabbu an yu'awwada sabi aswak li yata'allafahu ka sa'iril ibadat Allahu akbar yaro karami an so a saba mishi da aswaki saboda ya girma a halin ya saba to jama'a kun ji sai a sai asuwaki kenan kaga alhamdulillah tunda hadisin mu sahihi ne da asuwaki na muna da shi birjik a darul hadisi a je a sai shi ya kare ke na fata an gane an samu wani malami ne mai hadisin ƙarya shi kuwa matar shi nakiya take siyarwa almuru tana tsoron nakiya ba ta tsami ko ba ta yami sai ce mata ai ta kwantar da hankalinta tana ta sababi yace ta kwantar da hankalinta tace ya ba ta kwantar da hankali ga almuru ta taho nakiya ba ta kare ba kuma idan nakiya ta kwana za ta yi yami yace na ce ki kwantar da hankalinki ana ana ida sallar magariba sai ya ce ruwina an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam min ghairi wajhi mun ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hanyoyi ba guda ɗaya ba amma har yanzu bai faɗi ko ɗaya ba fa mun ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hanyoyi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba da yawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce alharisatu tashiddu al-mi'zar nakiya na maganin ciwon mara a nakiya na maganin ciwon mara eh ina za a samu nakiya da wannan almuru haka ana bincika sai ga ai gidan malama akwai nakiya ta siyarwa nan da nan aka wawashe nakiya ko shi boko yana gyara jikin shi yana cewa ba na gaya miki ba mu ba na wasa bane jama'a mun fahimci wannan da kyau to yanzu ire-iren waɗannan makaryata ne amma in abu ya tabbata yana da falala to wannan sai a kwadaitar da mutane asali ba za a kwadaitar da mutane don kuɗin da za a samu a cikin abin bane sai dai a kwadaitar da mutane don ainihin aiki da wannan sunna din saboda haka jama'a hadisi ne sahihi sai a ringa umarnin kuma yara a saba musu da su قال السيمري ويستحب إذا أراد أن يستاك ثانيا أن يغسل سواكه وهذا يحتج له بحديث عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغ- لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله فأدفعه إليه idan kana da aswaki sai ka goge bakinka sai ka ainihin aje shi an jima an kada ko za ka yi aswaki mustahabbi ne ka wanke shi tukuna Aisha ta ce idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi aswakin shi bayan ya yi aswaki ta ce to sai ta wanke sannan sai ta goge bakinta ita kuma sai ta miƙa mishi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce wannan hadisi kyakkyawan hadisi ne rawahu abu dawud bi isnadin jayyid wa hadha mahmulun azam ala ma idza hasala alaihi shay'un min wasqin aw ra'iha aw nahwiha amma ba lalle bane za a dauki akan cewa in ana ganin aswakin ya fada wani wuri ko wata ƙura ko wani abu ya fada akan shi amma in kana da yakinin aswakinka yana nan kamar misali yadda kaga ake da wurin sa tabarau haka ake da abin sa aswaki za ka ya ɗauko aswakinka ka sa duk sanda ka ɗauko sai ka je shi cikin ni'ima da ɗanyantaka to in kana da irin wannan ka gama aswakinka ka saka shi a ciki kaga an jima an ka ɗauko sai ka goge bakinka don ya kubuta daga duk wani abu wanda zai sanya mishi ƙura na fata an gane ko da yake yake cewa gashi lakin hadisi Aisha radiyallahu anha mutlaq bal zahir minhu adam husul shay alayhi fa taqyiduhu bi husul shay la dalil alayhi kaji malamin ya gyara akan matsala cewa tunda dai an samu Aisha tana wankewa ko to kai ma kawai ka wanke kura ta tabbata ko bata tabbata ba ko menene ko ba menene ba dai Aisha dai ta ce annabi zai sake yin aswaki sai an wanke eh annabi ya san haka ya kyale ta eh to kai ma ka wanke shine daidai na fata an gane وقال السيمري ويكره أن يدخل سواء مسواكه في ماء وضوئه قال إنه وهذا فيه نظر وينبغي ألا يكره ina hukuncin in ka zo za ka yi aswaki sai ka ɗauki kan aswakinka sai ka tsoma shi a cikin alwala ruwan alwala ya halatta haka ko bai halatta ba wasu malamai suka ce makaruhi ne nau ya ce ba dalili akan karhanci ai tsoma shi din ba zai bata komai ba ko da mai daci ne ko da darbejiya ce tsoma ta kawai ya isa ya bata ruwan alwala bai isa ba na fata an gano Allah madaukakin sarki ya taimaka da shi yake cewa qala al-allama ibn qudama rahimahullah wa yastaka ala lisanihi ala asnanihi wa lisanihi qala abu musa ataina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وقال عليه السلام إني لا أستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقام فمي ويستاك عرضا لقوله عليه السلام استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتهلوا وترا ولأن السواك طولا من آه أطراف الأسنان إلى عمودها ربما أدمى اللثة وأفسد العمود المغني idan ya zama in ka goga aswakin icen aswakin akan dasashinka zai ji maka rauni kaga nan kuma ba za a ce sunna ba dan ta iya yiwa icen naka busasshe ne ko makamantan haka المسألة السادسة قال الإمام النووي رحمه الله قال أصحابنا يستحب آه أن يكون السواك بعود وأن يكون بعود أراك قال الشيخ أبو نصر المقدسي الأراك أولى من غيره ثم بعده النخل أولى من غيره قال المتولي يستحب أن, يعود أن يكون عودا له رائحة طيبة كالأراك وأن إذن إتي أكفسان أبو جباكي دشي أكو إتن أراك إتن أراك قال بي داشرين أنا زوا دشي أنزل السعودية ka gan shi suna dan nade shi a cikin dan wani leda shi kadai in ka ciro shi sai ka ji yana da laushi yana da kuma gautsi sannan sai ka ji yana da dan wani zaki zaki da wani dan ɗanɗano haka kamar minti ina fata an gane sai dai wannan ɗanɗana ɗanɗanan wani lokacin akwai abin da suke sanya mushi ne ina fata an gane dan haka in ka je zaka ga ga suna a kofar masallacin ka'aba ko a kofar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam in kana son wannan da aka yi aikin saka shi a leda gashi nan in kuma kana son wanda yake wannan kai tsaye za gan shi ya dan fa arha shi icce ne kai za ga wani tsoho ya zauna yana dan fekewa na fata an gane قال الجامع عفى الله عنه قال العلماء يحصل أصل السنة بكل خشم يصلح لإزالة القلح كالخرقة والخشبة وكذا بإصبعه كنجي بأي شرع للي سيد إتي كذا duk abin da zai iya goge maka haƙori ice ne ko katako ko gefen rigarka ne ko kuma yatsanka ne ya isar insha Allahu ta'ala abinda malam yake faɗi ke Allah madaukakin sarki ya taimaka to malam ya tattauna matsaloli da dama amma dai abinda muke fata shine cikin abubuwan da muka karanta insha Allahu ta'ala sun amsa abin da imamun nasa'i ya kulla babi da ya ce babun kaifa yastak yaya musulmi zai yi aswaki kun ji musulmi zai yi aswaki ya goge cikin bakin shi da haƙora da harshe da sauransu duk ya tsabtace su na fata an gane babun hal yastakul imamu bi hadarati ra'iyatihi yace babin da ke tambaya akan shin ko shugaba ya halatta ya yi asuwaki a gaban talakawan shi kamar mai alfarma sarkin musulmi ko mai martaba sarki kaza ko kuma mai daraja hakimi kaza ko akramaka Allah ko honorable ko his excellency ko his eminency ko distinguished ina fata an gane ma'ana wanda yake shugaba ne ya halatta ya asuwaki a gaban jama'a قال أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال حدثنا قراء بن خالد قال حدثنا عبيد بن هلال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستاذ فكلاهما سأل الأمل قلت والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته تحت شفته صلى الله عليه وآله وسلم قلصت فقال إنا لا أو لن نستعين على العمل من أراده ولكن اذهب أنت فبعثه على اليمن ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله عنهما وما كنت وانا حديث وانا إن كسو ذاك إيكاو حديث أئرم وانا بابي دا إمام النسائي إيكاوش دنغني دا أسواكي in ka so kuma za ka iya kawo shi a cikin babuka na shugabancin musulunci asalin abin da ya faru shine wasu mutane ne guda biyu daga cikin dangin abu musa al-ash'ari su ma ash'ariyawa ne wato mutanen ƙasar yaman abu musa ya ce zai taho wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka ce za su ainihin biyo shi da suka zo kuma sai suka buge da neman shugabanci cewa annabi ya rarraba kujerun shugabanci su ba a ba su ba sai manzon Allah bai ji daɗi ba har yayi maganganu to sai Abu Musa al-Ash'ari shi kuma sai bai ji daɗin abin da waɗannan mutane suka yi mishi ba domin sun yi amfani da biyo shi da suka yi sun zo sun gabatar da wata bukata wadda shi ya san annabi baya son a zo neman aiki wurin shi to shi kenan sai annabi ya faɗa akan haka sai Abu Musa bai ji daɗin abin da suka yi ba sakamakon rashin jin daɗi shi ne sai yake bada uzuri ga annabi cewa wallahi ban san abin da ke cikin zukatansu ba kenan to shine annabi ya ce to sai dai kuma duk wanda ya nemi mukami mu ba ma naɗa shi mukami to bayan kuma an tattauna an tattauna sai annabi ya sanya ɗaya daga cikin su to ka je an sa ka cikin mutanen da za ku lura da ainihin aiki a ƙasar yaman daga baya sai aka raka shi da mu'azu dan jabal za mu tattauna insha Allah ta'ala yace akhbarana amr ibn ali wato amr dan ali dan bahar kenan shine al-imam al-fallas wani babban malami ne a cikin ilimin jarhu wa ta'dil zaka ji ana cewa fallasu ya ce na fata an gane babban malami ne suka ce suqatun hafizun babban mahaddaci ne amintacce mutumin kirki yace haddathana yahaya wato yahaya dan sa'idu na fata an gane yahaya dan sa'idu dan farruh at-tamimi abu sa'id al-qattan al-basri shi ko suka ce thiqatun mutqin hafizun imamun qudwatun min kibar babban malami ne mahaddaci gwani amintacce jagora a cikin ilimi ya haya dan sa'id al-qattan ina fata an gane shi ko ya karbo daga malam farwatu dan khalid as-saddusi al-basri shi ma fiqatun hafizun ko fiqatun babitun mana amintacce ne gogagge a wajen hadda shi ko ya karbo daga malamin shi mai suna humaidu dan hilal shi ma suka ce fiqatun alim sai da aka ce tawaqqafa fihi ibn sirina lidkhulihi fi amali sultan saboda sarkin garin su ya taɓa ba shi aiki sai ibnu sirina ya daina karɓar riwaya a wurin shi wannan taka tsantsan ne matsala kenan malaman hadisi kenan ina fata an gane taka tsantsan ne saboda yana da wahala ka karɓi wani political appointment in ba su ɗan ja ka ba ko ɗan yaya ko ka zo kana ɗan wasu ta'awilance ta'awilance ka duba da kyau ka gani matuƙar malami zai karɓi wani mukami a gwamnati yana da wahala ko da dai bai yi wani abu ba to wata fatawar in yazo sai ya dan kauce mata ina fata an gane shi yasa malaman salaf daga cikin malamai sukan yi taka tsantsan an fahimta ba dan kuma saboda su kiyaye imanin su da darajar malantar su abu hanifa alƙalanci aka bashi ya ƙi karɓe har sai da khalifan ya bugai aka sa shi a kurkuku amma bai karɓa ba na fata an gane ta amma duk wannan taka tsantsan ne in ka ga yanayi ya kai ya cancanta za ka iya karɓe sai ka nemi allah maɗaukakin sarki ya taimaka maka amma galibi ne abin da yake faruwa shine musamman a lokuta ire-iren waɗannan namu idan har ka ji cewa gwamnati ba za ta taɓa ɗaukar mukami ta bai wanda yake malami ne ɗan adawa ba ko kuma wanda aka san cewa zai faɗi kaza zai faɗi kaza amma duk wanda za a ba za a ba ne wanda aka san cewa dama yana ta'awulance ta'awulance ko kuma wanda za a ba don a gwada shi kamar irin wadda sunna IBB take a Najeriya yawanci IBB in ya gane kai ɗan adawa ne shi sai ɗauka sai baka sai gaya za ka yi na fata an gane to sai dai an yi taka tsantsan al'amarin insha Allah na fata an gane to sannan sai abu burda shi abu burda ɗa ne ga ainihin abu musa al'ashari allah maɗaukacin sarki ya ainihin yarda da su amintacce ne sai kuma shi abu musa al'ashari wanda yake shi sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne to ga yadda hadisin yake jama'a abu musa al'ashari yake cewa aqbaltu ila annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ma'i rajulani min al'ashariyayn na'am ash'ariyina ko haka ne eh min al-ash'ariyina ahaduhuma an yamini wal akhar an yasari abu musa yace na tafi wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ni da wasu mutane guda biyu daga cikin kabila daga cikin ash'ariyawa ɗayan su yana dama ta ɗaya kuma yana haguna wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yastak manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na same shi yana aswaki wannan wawu din wawul hal ce fakilahu ma sa'al al'amal dukkan su ana isa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kowanne ya tambayi muqami a dora mishi wani aiki ina fatan mun gane qultu sai ne marmaza na ce wallazi ba asaka bil haqqi nabiyya ina rantsuwa da Allah da ya aiko ka a matsayinka na annabi ma afla'ani ala ma fi anfusihima Allah bai nuna mini abin da ke cikin zukatansu ba wallahi ban san cewa sun biyo ni ne da nufin neman muƙami ba وما شعرت أنهما يطلبان العمل كما بنجا جكينا cewa ma za su taho neman aiki bane faka an ni an zuru ila siwakihi to lokacin da muke wannan magana da annabi ga ni ina iya tuna kamar ma a wannan lokaci ga aswakin shi ta hata shafati yana karkashin leban shi qalasat ya karya shi fa qala sai ce inna la aw lan nasta'ina 'ala al-amal man aradahu manzo Allah yace mu ba ma taimakawa mu ba da aiki ga duk wanda yake nufin a bashi aikin ko kuma lan nasta'ina fau fau fau sam ba za mu taba taimakawa mutum mu bashi aiki ba matukar muka gane nema ake yi walakin zahab anta an fahimta sai dai kai ka tafi kai wa kenan abu musa al-ash'ari kai ka tafi amma su waɗannan da suka nema ba za a basu ba an gane saba asahu alal yaman sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya aiki abu musa al-ash'ari sai ya nada shi zama gwamna a yaman thumma ardafahu mu'adh ibn jabal sannan sai bi bayan shi da mu'adh dan jabal imma a matsayin shi na mataimakin gwamna ko alkali ko mai fatawa ko malami mai wa'azi da gwargwadon yadda malamai suka zo suka tattauna a cikin sharhi da kuma yadda shi kanshi ibn hajar ya tattauna kwarai da gaske ma'ana yanzu waɗannan mutane guda biyu da suka biyo shi sun biyo shi ne domin su ta neman mukami sai annabi ya ce a'a ba ma ba wanda ya nema amma kai da baka nema ba har kake rantsuwar baka ma san cewa abin da ya kawo su ba kai ka tafi mun naɗa ka wannan yana daga cikin islamic system of governance hanyar da musulunci yake bi wajen jagorancin jama'a shine duk wanda ya fito takara kar ku zaɓe shi ku rinka zama ku da kanku ku yi shawara dangane da wane ya dace sai ku kira shi taro ku ce mun yi shawarar kai ne zaka zama dan takara amma in kuka zauna a masallatanku da makarantunku na islamiyya ba abin da kuke sai hadda alkur'ani da hadisi Allah ya saka muku da alheri suna can za su bi dare za su tsaye da wani fasiki ko wani kaza kaza kaza kaza in ya suran da za a zo wurin ku sai a sa mishi a je hajji camp a samo riga alhazai da carbi fari a naɗo mishi hirami ya zo wurin kutun da zai zo wurin malamai ranar da ya zama gwamna ko ya zama shugaban ƙasa ko wani mukami kuma shi kenan ya rabu da ku kenan na fata an gane haka dole ne sai malamai da ustazai sai sun canza tunaninsu shaddar gidanka ce ta cika sai ka ce ba za ka kwashe ba kuma kana tsoron duk wani irin ka zo ya taba ta saboda yana da hadda qur'ani kada ya cuɗanye ne da najasa duk ku gama cewa ba za ku yi siyasar ba ba za ku yi kaza ba za ku yi kaza ba ƙarshe kuma in aka zo aka sami siyasar sai su aiko muku da geran kunu ku zo ku karba zo su ba ku kujerar hajji ku karba su ba ku fili ku ansa su aiko muku da kuɗi ku ansa to ina ma'anan cewa ba za ku yi ba saboda haka sannan yana daga cikin kuskure wanda wannan kuskuren jama'a kusan 'yan najeriya gaba ɗaya suna cikin shi amma 'yan arewa sun fi yawaita shi zaɓe ya wuce sai a yi shiru a tsarin siyasa ba a shiru zaɓe ya wuce to shi kenan sai a ɗora tukunyar 2015 kuma haka ake yi ma'ana siyasa jama'a kamar abincin 'yan bodin ne ko abincin 'yan kurkuku in ka tafi boarding school ana sauke abinci eh ana gama zuwa sai a wanke tukunya sai a sake dora na anjima haka ake yi yanzu duk kun ja baki kun yi shiru to duk ina hayaniyar da kuka yi a arewa ba za ku yadda ba sai babawa da sai babawa ne shikenan kun yi shiru sai kuma an sake kada kujen sai kuma ku zo ku ce ba ku yadda ba sai wani yanzu din ne za ku tsaya kuna ta tarurruka kuna ta kiran taron ƙara wa juna ilimi kuna ta kiran malamai masu ilimi da 'yan boko ana ta yin tarurruka waɗanda waɗannan tarurrukan su ne za su kifin jama'a charged yadda aka ɗauki caji 2011 ɗin nan ko lokacin nehu da npc sai haka to amma in kuka duba yanzu gaba ɗaya batirin yana ta yin sanyi wasu ma batirin su ya yi sanyi amma kamata yadda aka caji ɗin nan to shi kenan sai a ci gaba da laccoci ana ta ƙara faɗakar da jama'a ana ta wayar da kan jama'a ana ta faɗakar da jama'a to me zai biyo baya sai zama kafin 2015 ko riga kun tsara waye zai zama ɗan takarar shugaban ƙasa waye zai zama ɗan takarar gwamna waye senator representing kaza kaza wane ne ɗan reps wane ne chairman wane ne kaza wane ne kaza duk ɗan siyasan da ya kawo muku ziyara cewa sun zo su gabatar muku da wani ne sai ku ce a'a ko kun yi nisa kuma kuna da naku gwani saboda wani mamakin Allah a arewacin Najeriya gaba ɗaya da izinin Allah malamai ne ke rike da jama'a ba masu mulki ba ba sarakunan gargajiya ba ba 'yan siyasa ba malamai ne suke da ta cewa to wannan ta cewar da suke da ita kafin ta kuɓuce musu su yi marmaza su yi kyakkyawan amfani da ita na fata an gane to amma sai malamin sun shiga sun yi ruwa sun yi tsaki a cikin harkokin ba wai idan malamai sun shiga sun yi ruwa sun yi tsaki a ce wai me ya haɗa malamai da siyasa wannan kalmar rashin kunya ce ai idan ya tabbata siyasa is a dirty game kai musulmi ne me ya haɗa ka da dirty game idan ya tabbata cewa siyasa is not a dirty game sai a ce mecece siyasa ne neman shugabanci da samar da ingantacciyar rayuwa da tafarkin ita rayuwar ga jama'a shine bukhari ya rawaito hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum banu isra'ila annabawan su ne suke musu siyasa annabawan su ne suke ainihin shugabancin su inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil-ladhina hadu malamai su ne aka sani a cikin littafin biya'ul hukami fi ma lahum wa alaihim min al ahkam malam abdullahi gwandu yake cewa siyasa aikin annabawa da malamai da salihai ce wanda duk ya ce siyasa aikin fasikai ce to ya muna na ladabi ga annabawa da manyan bayan Allah tarihi ne ya ɓaci al'amarin ya koma suka koma gefe guda shine aka bai waɗannan da haka idan har da ku fito ba to haka al'amarin zai ci gaba sannan in kuka fito kuma sai kun tsaya ya zama kuna da strategy kuna da hanyoyin kaiwa ga nasara don in kuka dubi irin yadda talakawa kansu ya haɗu a wuri ɗaya bana a arewacin najeriya amma sai aka ci yaƙi aka basu da kuturin bawa saboda ne babu strategic plans babu wasu tsare-tsare da aka yi a ƙasa so da haka shi kenan ƙasar ta dawo dab da za a yi zaɓe su waɗanda suke kan mulkin kullum alkawari suke game da wutar lantarki yanzu fa sun ja baki sun yi shiru kuma wutar ta koma yadda take shi kenan kuma koma ya sake koma yadda yake sai 2015 ɗin ta yi sannan za su fara yawo gidajenku da masallatanku cewa to da Allah sun yi kuskure a yafe musu za su gyara sauraka ina ba da shawara malamai a masallatansu da makarantu a miƙe a fara gabatar da tarurruka na ƙara wa juna ilimi ba don komai ba domin waɗannan tarurrukan na ƙara wa juna ilimi da sauransu su ne za su samar da kyakkyawar faɗakarwa a arewacin ƙasar nan Allah azurta mu da mutanen da suke kan siya waye yan siyasa ne malamai ne daga cikin sarakuna ne daga cikin yan boko ne lakcarori ne ma'aikatan gwamnati ne shi yasa yana daga cikin manufofin kafa wannan wurin namu jama'a na daga cikin abubuwan da ainihin muka faɗi idan ba na manta ba a wani lokaci da ainihin muka gabatar da wasu bayanai muka ce a wannan wuri za mu rinka yin wasu al'amura waɗanda suke da alaƙa da wannan da yake Allah ya sa ina kusa da takardar barin dan tsaya kaɗan in karanta mana sadara ɗaya da rabi ce muka ce conducting researches and presentation of public lectures seminars and workshops on religious political economical and social aspects of national and international issues muka ce a wannan wuri za mu rinka ainihin gabatar da bincike da kuma gabatar da ainihin laccoci wanda ba a tara jama'ar gari da kuma taron ƙara wa juna ilimi da kuma taron wayar da kai akan harkokin addini siyasa tattali rayuwa wadda ta shafi ƙasa najeriya da kuma ɓangarorin duniya a ƙarƙashin wannan ainihin wato takardar wadda take ɗauke da aims and objectives manufofin kafa wannan wurin kenan in ka fahimta da kyau wata rana ba lacca za mu kira akan tafsiri ko hadisi ba za mu iya kiran lacca akan harkar siyasa mu ce wane ne ya cancanta a zaɓe shi ba wai a ce wane ba a waɗanne irin siffofi ne ya kamata ka duba wajen saka ƙuri'a sai a kira wani zakakurin masani da Allah ya baiwa zai gabatar da lacca akan haka sannan yaya alamomin shugaba na gari suke to sannan menene aikin shugaba ga jama'a waɗanne haƙoƙi ne Allah ya ɗora a kan talakawa sannan in kuka zaɓi shugabanni suka tafi suka ƙi muku abin da ya kamata yaya ya kamata ku yi don ku yi musu kiranye kasan akwai abin da ake kira kiranye da hausa magani ne ake barbaɗawa a cikin ruwa da ka kira sunan mutum sai gan shi a cikin ruwan duk abin da kake so kai mai sai kai mai to akwai kiranye a cikin siyasar kasar shine kun zaɓuwa na ya tafi ya zama kaza sai ya saba alkawarin da yake muku sai ku rubuta takarda sai ku ce ya dawo gida ko dai ya dawo ku mishi duka sannan ku ce ya koma ko ya dawo ku ce kun cire shi ku ce duk ƙuri'ar da kuka sa mai kun fasa shikenan dama ƙuri'a ku ce yake zama sai ku ce kun fasa yanzu wani kuke so akwai wannan constitutionally amma da yake abubuwan namu a arewa galibi fauda ne ma'ana harbati mati ne kawai taruwa ake aita cewa ba ma so ba ma so ko kuma sai ba ba sai ba ba a bisa wata ka'ida babu so da haka sai zama kuna da yawa yadda in dai ƙuri'a ce take sa a kai ga samun shugaban da ake so za ku samu amma ba za ku samu ba saboda me saboda babu tsari ko kun fahimta jama'a saboda haka muna ba da shawara ga malamai da masana da limamai da shugabannin kungiyoyi na addini cewar in dai har lokacin zaɓe idan yayi za ku rinka tara mutane ku ce su yi kaza kada su yi kaza to ku sani da cewa siyasa kamar yadda bahaushe yake cewa tafiya ce ba a fafe gora ranar tafiya waɗannan abubuwan duk da kuke ganin sun faru jama'a abubuwa ne da dama su waɗanda suka so su faru hakan sun riga sun tsara su amfani da masaniyar cewa ku kuma duk hayaniya ce za ku yi to amma idan har za a samu cibiya irin wannan ko a samu wani masallaci ko wata makaranta ko wasu jama'a waɗanda ko da ɗakunan taro za su rinka kama suna faɗakar da jama'a ba za mu samu kanmu a irin halin da muka samu kanmu ba a ce ku dubi duk irin wahalhalun da aka yi 2011 din nan karfe shida na asubahin lokacin matan aure suke kafa layin saka ƙuri'a da sanyi a wurin wasu suke sallah a wurin wasu suke sallah a zahar matan aure da hijabi da niqabi wasu a wurin suke cin abinci a yi duk abin da za a wurin wasu su je a buga musu tiyagar su haɗiye su tace amma duk a ce wannan ya tashi a tutar babu kowa ya san fa ba sallah ba ce balle ka ce ka samu lada ashirin da bakwai iyakacinta kenan in kun samu shugabannin da kuke so su yi muku abin da kuka yarjejeniya da su idan ba ku samu ba shi kenan kun yi asara ba lada ba la'ada yanzu ka kewaye arewa kaf a haka ake sai ku dogara da cewa za a je kotu suwaye suka nada alƙalan suwaye suke biyan su sai a je kotun kuna ji kuna gani sai a yi muku wayo gwamna ne gashi nan yanzu an same shi da takaddun ƙarya ya gabatar an je yanzu ana jiran za a yi hukunci ne ku saurara ku gani za a cire shi ga sunan sanatoci yan majalisu ga sunan haka duk ku gama saboda babu mai babu plan babu tsari yanzu duk arewa ta yi shuru ana jiran sai 2015 din sannan sai a fito sai a ce to ba a yarda da kaza ba bayan sun so riga sun gama shiri gaba daya duk wanda za su sa yanzu zai fito takarar gwamna 2015 da sanata da senate president da komai da komai yanzu duk sun gama tarurruka yanzu za su ci gaba da aiki ne domin tabbatar da wannan da kuma shirin yaya ne za su sake fuskantar ku in kun sake tasowa ko kun fahimta jama'a sarakunan ku da malamai an san cewa za a bi a rarraba musu kuɗaɗe shikenan talakawa kuma sai a ce a rabu da su kawai naka turo operation kaza suka zo suka bubbuge kaza suka bubbuge kaza shikenan bayan kwana biyu shikenan amma mafi muni daga cikin abin shi ne rashin nagarta ta shugabancin da za ta sa ka hau mulki ba a ƙaunar ka amma kai ka san dalilin da yasa ake ƙin ka shine saboda irin ku ba kwa kyautata a jama'a da sai ka ce to kai bari ka gyara daga kanka ta gyaru ko bari ka kyautata wa jama'a menene jama'a suke so wutar lantarki ruwan famfo makarantu abubuwan da suka shafi harkokin lafiya titina harkar tsaro